أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa ne mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkanin yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan safiya ta juma'a a yau muna goma sha tara ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1445 wanda ya daidai da 29 ga watan a uku shekara ta 2024 miladiya a ramadan dai ta tinkari mana ban kwana mun riga kusan mun ci daya mun ci kashi biyu cikin uku abin da ya rage mana kashi ɗaya ne a cikin uku muna roƙon allah tabaraka wa ta'ala ya sa abin da ya gabata na azumi da sauran ibadoji allah ya samun dace abin da ya rage a gaba allah ya sa muna da rabo a ciki waɗanda Allah yake musu rahama a cikin watan Ramadan Allah ya sa da mu a ciki waɗanda Allah yake yanta su daga wuta Allah ya sanya mu a cikinsu duk wani alkhairai da Allah subhanahu wa ta'ala yake rabawa a cikin watan Ramadan Allah ya kasa da mu Allah ya mana albarka waɗanda suka rigaye mu Allah ya musu rahama ya gafarta musu in lokacin mu ya zo Allah ya sa mu yi kyakkyawan ƙarshe idan ban manta ba jiya mun fara bayani akan aya ta 102 a cikin suratul baqara wanda muka ce yau insha Allah ta'ala za mu zo mu yi bayani akan abin da ya shafi hukuncin sihiri a cikin addinin musulunci wanda jiya mun fassara ɗaiɗaikun kalmomin da ke cikin wannan ayan malam zai sake maimaita mana ita insha Allah ta'ala kafin mu ɗaura da bayanan da muka faro a jiya insha Allah Allah ya mana jagoranci Allah ya sa albarkacin abin da za mu karanta na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون نعم.
ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون na'am Allah Allah ta'ala ya saka da alkhairi na'am muna bayani akan abin da ya shafi hukuncin sihiri a cikin addini abu na farko shine menene sihiri me ake kira da sihiri a larabci suka ce ma'anan sihiri shine kullu ma lafafa wa daqqa wa khafiya sababuhu wato duk abinda yake mukhariqul lil'ada a wani ta'arifin abinda ya faru wanda ya saba ma al'ada wa khafiya sababuhu sannan sababin faruwan abin ya ɓuya an san kawai ba haka abin yake ba an ga ya canza amma kuma ba a san menene sababinsa ba to wannan shi laraba suke kiran shi da asihir shi yasa ai za mu ga a addini akwai abin da ake ce masa a asihirul halal a ce sihiri ne na na halal shine misali abinda mace za ta yi ma mijinta wajen tarairayin shi wajen mallakan zuciyansa da kuma tabbatar da shi akan soyayyarta na kyautatawa da duk abubuwan da suke da alaka da da wannan wanda addini ya halatta shi yasa wannan sai a ce mishi me sai a ce mishi asihirul halal sai a ce sihiri ne na halal kaga jama'a za su kasa gane wai wacce kan menene ta yi mawa ne kan ta rike shi kaga sababin ya buya kenan amma kuma shi sababin bai buya ba a bai buya ba a gare shi wannan shine sihiri na na halal ba zuwa wajen boka a bada a bada maganin da za a barbada a cikin miya ba Allah ya kiyaye a shari'ance idan aka ce ma'anan sihiri shine azaim wa ruqa wa uqad yusaru fil qalbi wal abdan ويمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه wasu ƙulle-ƙulle da ake yi da wasu wato tofi da ake yi da wasu ababe na rukuya wanda za a ce ana yi wanda yake tasiri a cikin zukata da gangan jiki har ya samu mutum rashin lafiya ko ya kashe wani ko ya raba tsakanin mata da mijinta wannan shine sihiri abinda za a yi na ƙulle-ƙulle da tofe-tofe da haɗe-haɗe wanda wannan abun zai raba tsakanin mace da mijinta ko ya samu wani rashin lafiya ko ya kashe wani to wannan shine sihiri wannan shine sihiri to sihiri a aƙidar ahlus sunna wal jama'a tabbataccen abu ne tabbataccen abu ne a aƙidar ahlus sunna cewa sihiri yana nan kuma yana tasiri wannan ya tabbata a cikin alkur'ani da kuma sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kuma ijma'in malamai malamai suka ce abu na farko aya ta farko da take tabbatar da tabbataccin sihiri shine ita ce wannan aya ta wattabu ma tatlu shayatinu ala mulki Sulaiman wannan ayan da muke kanta musamman fadin Allah fa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi ta hanyar wannan sihirin ta hanyar waɗannan haruta da marut ɗin suke koyan abin da za su raba tsakanin mata da mijinta kaga shi ne sihirin dama kamar yadda muka ji ta'arifi na daga cikin sihiri a raba tsakanin mace da mijinta wannan sihirin shi ake ce ma as-sarf as-sarfu shine raba tsakanin mace da miji akwai kuma wanda yake mukabala da shi shine al'adaf shine sihirin da za a yi domin a haɗa zukatan masoya guda biyu kaga wannan an yi don a raba su wannan kuma an yi don a haɗa su sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa cikin hadisi yace inna shaytana yadawu arshuhu alal ma shaytan yadawu arshuhu alal ma shaytan yana sa karagansa ta mulki akan ruwa thumma ya ba'afu saraya sannan sai ya bazo 'yan aikensa 'yan yaƙinsa finnasi ya turo su cikin mutane fa aqrabuhum indahu wanda ya fi su kusanci zuwa gare shi manzilatan a'zamuhum indahu fitna wanda ya fi shi wanda ya fi kowa kusanci zuwa gare shi shine wanda ya fi fitinan bayi wanda ya fi fitinan mutane shine ya fi kusanci zuwa ga shaidan ya ce ya jiwu a haduhun ɗaya daga cinsu zai zo fa ya ƙulu sai ya ce ma ziltu bi fulani hatta taraktu huwa huwa ya ƙulu kaza wa kaza ya ce ai da na ritsawa ne na dinga ziga shi na dinga ziga shi ban haƙura ba har da ta kai ga kafin in bar wajen sai da ya fara cewa kaza da kaza kaza da kaza kaza da kaza fa ya ƙulu iblis sai iblis ya ce wallahi ma sana'ata shay'an a ce kai kuma gefe ba yi komai ba ai kai ba yi aiki ba ai wa yajiu ahaduhum ɗaya sai ya zo fa yaqulu sai ce ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa bain ahlihi yace wani da na ritsa shi na dinga kawo matsaloli da kaza da kaza ban bar wajen ba sai da na sa ya saki matarsa sai da na raba shi tsakaninsa da iyalinsa fa ya kulu ya ce fa ya karubuhu wa ya dinihi sai ya kusanto da shi ya zaunar da shi a kusa da shi wa ya kulu sai ya ce ni'ima an ta ce madalla da kai kai ka yi kokari ka yi aiki kaga shine fasaran wannan fa ya ta'allamu da minhu ma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji ashe sihirin yana tasiri kuma har shi dan ma yana aiko abokan gabansa yana aiko a yaran aikinsa su zo su taso matar a gaba su ziga ta ta yi mijinta bore ta yi mata ta yi masa tutsu shi ma su zugo shi ta raina ka ta raina maka hankali shikenan to ita an ɗora ta a sama shi ma an ɗora shi a sama kaga ƙarshe mai za a yi sai a yi bindiga kowa ya faɗo kenan shi kenan sai a raba sai auren ya rabu to shi kenan wannan kuma abinda shaidan yake so kenan abinda shaidan yake so kenan to shi yasa duk yadda za a buga a buga a buga a buga in ba ta kai dole ba Allah ya biyu ita bin matakai matakai yadda yake hakultar da mata yake hakultar da miji kar a raba aure kar a rabu saboda hakan yana faranta ma shedan hakan yana faranta ma shedan in ba ya kama dole ba sai in ya zama dole zaman ba zai yi ba ko wani abu makamancin haka to shi yasa sai ya zugo wannan ya zugo wannan sai a samu matsala jiya wata ta rubuto ban tambaya wajen karatun da muka yi na mata da safe wai cewa sun samu hatsaniya da rigima da mijinta wai har ya bata mata rai ta yi fushi wai ta kasa mallakan zuciyanta har ta dau hannu ta gaggaura mishi mari wai ta kasa mallakan zuciyanta ranta ya ɓaci ta kasa mallakan zuciyanta ta wawanka mai mari to yanzu kaga wannan yanzu shi ma in shaidan ya zugo shi ma ya kasa mallakan zuciyansa sai ya yi ɗakwance uwa kwanci ya yi ɗakwance uwa kwanci amma dai an samu matsala yi a an samu matsala yi ya yi sakaci tun a farko to to ni kuma daga baya inda na kalli abin shi ne babu mamaki domin akwai ɓangaren da in namiji ya yi sake da shi mace ta raina shi a wannan ɓangaren duk abin da ta masa haka zai haƙuri wannan ɓangaren shi ne ɓangaren ɗaukan ɗawainiyar gida ɗaukan ɗawainiyar gida ba mamaki ita ce mai ɗaukan ɗawainiyar gidan so duk abin da ta masa da asirinsa ya tonu cewa baya daukan ɗawainiyar gidansa wanda ya shani wanda ya yi haƙuri amma dai ko da dai ita ce ta biya sadakinsa ai ba ta kyauta ba ko da ita ce ta biya sadakinsa ai ba ta kyauta ba ba ta kyauta ba gaskiya amma shi ma ya kamata a tuntube shi gaskiya ne don wa'yan sun gaskiya ba sa iya rike gidan ya haka ne yawa ta bangare biyu ko uku to Haka.
kaga zuwa san matsala a dole a gani dole gaskiya dole ai shi yasa ai dama Allah ya faɗa mana cewa na daga cikin abin da yasa Allah ya fifita namiji akan mace yace wa bima anfaqu min amwalihim saboda abin da yake ciyarwa na dukiya ɗawainiyan gida da yake ɗauka wannan shi yake bashi daraja wannan shi yake bashi kima a cikin gidan nashi wannan kaga shi ne babban kofar babban kofar da mace za ta daina mijinta shi ne a ce baya ɗaukar ɗawainiyarta baya kula da ita ba mamaki ita ce ke ciyar da gida ita ce ke ciyar da 'ya'yan babu mamaki shi ma cikin abin da ta samu ta dafa shi ciki yake ci kaga mai ciyar da kai kuma ya duk abin da ya maka ai haka zaka karanta inna allaha ma'as sabirin sai Allah yana tare da masu haƙuri Allah ya shirya Allah ya kinsa mana to wannan dalili na farko kenan dalili na biyu da ke tabbatar da cewa sihiri yana tasiri shine faɗin Allah a cikin wannan ayan ta wattaba'u da ya ce wa mahum bidallina bihi min ahadi illa bi idnillah ko da masu sihiri sun yi sihiri to ba su isa su cutar da kowa ba sai da izinin Allah ashe in Allah ya ba masu sihirin izini yana me yana tasiri yana tasiri abu na uku shine faɗin Allah a suratul a'raf falamma alqaw saharu a'yunan nasi wastarhabuhum waja'u bisihirin azim Allah yana magana game da matsafan fir'auna yace waja'u bisihirin azim sun zo da sihiri mai girma kaga Allah da kanshi ya siffanta sihirin da cewa sihiri ne mai girma ashe kenan akwai sihirin kuma har ma akwai babba a ciki akwai na ƙasa akwai na sama a ciki na hudu shine faɗin Allah a suratu Yunus falamma alqawqala Musa ma ji'tum bihi sihiru inna Allaha sayubtilu inna Allaha la yuslihu amalal mufsidin da annabi Musa alaihi salam yace falamma alqaw Allah yace lokacin da suka jefa sandunan su qala Musa sai annabi Musa yace ma ji'tum bihi sihir abinda ku zo da shi din nan fa sihiri ne sihiri ne shi inna Allaha sayubtilu amma Allah zai wargaza shi inna Allaha la yuslihu amalal mufsidin Allah baya gyara ayyukan maballata har zuwa inda Allah ya ce fa waqa al-haqq wa batala ma kanu ya'malun a suratul a'raf kaga duka wannan suna tabbatar da cewa ashe sihiri yana tasiri amma kuma koda yayi tasiri daga ƙarshe wala yuflihu sahiru haifu ata duk yadda masihirci yake to baya taba cin nasara ba zai taba cin nasara ba dalili na biyar shine suratul falaq da Allah ya ce kul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasikin idha waqaba yace wa min sharri naffathati fil uqad an naffathatu fil uqad sune masu hilta kenan yace to kullun ka dinga cewa Allah ka tsare ni daga sharrin masu tofi a cikin kulle kulle kaga sune masu hilta kenan to tunda har Allah ya ce ka nemi tsarin sa daga sharrin su kenan suna nan kuma aikin su yana ne aikin su yana tasiri saboda haka wannan yana tabbatar mana da cewa sihiri akwai shi kuma yana tasiri malamai cikin magabata irin su imamul qultubi Allah ya musu rahama yana cewa wa indana anna sihra haqqun wa lahu haqiqatun mu a wajen mu ahlus sunna muna fahimtar cewa sihiri gaskiya ne kuma yana da haƙiƙa tabbas ne yakhluqullahu indahu ma sha'a wa ala hadha وعلى هذا أهل الحل والعقد الذين ينعقد بهم الإجماع malam yake cewa ta hanyar sihiri a lokacin Allah yana iya halittar abin da ya ga dama Allah yana iya yin abin da ya ga dama sai boka ko masilci ya ga kaman shi ne yayi bayan Allah ne ya abin da ya ga dama inda bai yi kulle-kullen shi ba Allah zai yi abin da ya so ya ce to wannan shine abin da manya-manyan malamai wanda ake la'akari da ijima'in su suka tafi akai wannan shine abin da malamai suka tafi akai al-imam ibn qudama Allah madaukakin sarki mishi rahama shi ma ya tabbatar da cewa sihiri akwai shi kuma har yana iya kisa ya samu wani rashin lafiya ya raba tsakanin mace da mijinta ko ya haɗa tsakanin zuciyar wani da zuciyar wata wannan abu ne wanda babu kokonto a kan shi sannan imamul bukhari da muslim sun rawaito hadithi cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama an yi masa sihiri kuma ya yi tasiri amma tasirin da sihiri ya yi ga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ba don nuna kankancin da rashin darajarsa ba domin wasu su ce ai darajar annabi ya wuce a masa sihiri ya yi tasiri a'a wato darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta wuce darajar kowa duk yadda kake tunanin daraja to wannan darajar ba ta kai darajar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam duk yadda zuciyarka take hararo darajar annabi to darajar annabi ta wuce can nesa ba kusa ba kwakwalwarka da zuciyarka ba ta isa ta yi idirakin darajar da Allah ya yi wa manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai dai ka iya hararowa gwargwadon yadda Allah ya buɗe maka zuciyarka gwargwadon son yadda son annabi ke a zuciyarka amma Allah ya bani a zahiri a gasidi ya yi ma annabi tasiri ba don komai ba sai don saboda yana so ya koya mana ya saukar da zikiri wanda yana so ya koya mana in sihiri ya yi ma annabi tasiri ashe mu ya kamata mu rike zikiri ashe mu ya dace mu rike zikiri imam al-bukhari da muslim suka rawaito daga nana aisha Allah ya kara mata yadda tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an masa sihiri wanda ya masa sihirin nan shine labid bin al-asam labid bin asam yana daga cikin yahudawa wanda suke shiga gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba yahudi ne cikin yahudawan madina sai aka hada baki da shi akan ya yanko saman kum din manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a yi masa sihiri da shi saboda haka ya je ya kai kuma aka yi sihiri Aisha ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ga kamar yayi abu bayan kuma bai yi ba ko ya ga kamar bai yi ba bayan kuma yayi inda Allah ya tsare shi shine Allah ya tsare shi ta hanyar wahayi bai faɗi wani abin da Allah bai faɗa ba bai halatta abin da Allah ya haramta ko ya haramta abin da Allah ya halatta ba da haka wata ran ya tashi daga bacci ya yi addu'a ya yi addu'a sai ce ya aisha Allah ya bani fatawa akan abin da yake damuna ya ce ina bacci wasu mutane biyu suka zo ɗaya ya zauna ta kan kaina ɗaya ya zauna ta wajen kafana sai wanda yake wajen kaina sai ya ce ma wanda yake wajen kafana ya ce wannan mutumin kan me yake damunsa sai ya ce an masa sihiri ne waye masa sihiri sai ya ce labid bin al'asab da me ya masa sihiri sai ya ce ya yi amfani ne da wato tanka na namijin dabino sannan kuma ya yi amfani da saman kum ɗinsa ya yanko aka hada da shi ya hada ya masa sihiri a ina aka yi wannan sihirin sai ce an yi shi ne a rijiyar zarwan bi'iru zarwan saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama gari yana wayewa ya tashi wasu daga cikin sahabbansa ya ce a je a nemo wannan rijiyar a tono wannan sihirin aka je aka samu rijiyar ruwanta ya yi jajazur saboda a cikinta aka binne wannan sihirin aka fito da ita gashi nan annabi sallallahu alaihi wasallama ya sa aka binne wannan sihirin a wani waje na daban aka canza mishi waje saboda kar a fitini wanda shi saboda kaga wannan sai ke tabbatar da cewa sihiri akwai shi wannan ya sa har Allah maɗaukacin sarki ya saukar da kula a'udhu bi rabbil falaq da kula a'udhu bi rabbin nas saboda a dinga karanta su ana neman tsarin Allah daga abin da ya shafi sihiri da haka sihiri yana tasiri kwarai da gaske to a ƙarƙashin wannan akwai abin da yake da alaƙa da kamar yadda na ambata faɗin cewa sihiri ya yi tasiri ga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ba shi ke nuna rashin darajar annabi ba domin ayin da za mu ji a gaba ya ayyuhan lazina amun la taqulu ra'ina ayin da za mu ji a gaba tana nuna darajar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ayin da za mu ji ta a gaba insha Allah kaga wannan yana nuna ashe ba kaskantar da darajar annabi ba ne domin masoyin annabi na gaskiya shine ahlus sunna shine masoyin annabi na gaskiya duk wani wanda ke ikirarin son annabi sabanin ahlus sunna to wasa yake yi domin shi ahlus sunna shine wanda baya faɗi sai ya tabbatar da ingancin daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kullum kokari yake yi ya ga me aka jingina ma annabi na ƙarya ya kore wannan shine ahlus sunna ka ba wanda ya kai mu son manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ya kara mana son annabi ya ba mu ikon yi masa biyayya to karkashin a wannan abin da yake da alaka da da shi wannan sihiri ɗin mun ji cewa ya tabbata a cikin alkur'ani da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ijma'in malamai cewa sihiri abu ne wanda yake ingantacce kuma abu ne wanda ya tabbata cewa ana samun shi sannan kuma ƙarƙashin sihiri akwai abubuwa da yawa da ya kamata mu lura da su kamar yadda muka faɗa dama sihiri shine a ga abu ya canza a rasa kuma menene dalilin canzawan shi wannan shine sihiri to ƙarƙashinsa akwai abin da ake ce ma al'ainu al'ain shine abin da bahaushe ke kira da kambun baka shine al'ainu kambun baka wannan al'ainu ɗin tabbas ne akwai shi kamar yadda akwai sihiri to haka akwai al'ainu kambun baka da gaske ne akwai shi abinda zai tabbatar maka da haka shine lokacin da Allah yake ba da ƙissar annabi Yusuf game da babansa annabi Yaƙub alaihi salatu wassalam da lokacin da 'yan uwansa za su koma kasuwa bayan sun je sun dawo sun gaya masa cewa an rike dan uwansu saboda gashi gashi gashi gashi gashi kaga da annabi da suka zo annabi su ce su koma su je su tawo da dan uwansu binyamin kafin a bashi kafin a musu au suka je suka dauko shi lokacin da za su tafi annabi yaqub ya ce musu wa qala ya baniya la قال tadkhulu يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون Allah ta'ala ya ce wa ƙala ya baniya annabi yaqub sai ya ce ya ku ƴaƴana la tadkhulu min babin wahidin kar ku shiga ta ƙofa ɗaya wadkhulu min abwabin mutafarriqa in kun tashi shiga cikin garin to ku shiga ta ƙofofi daban-daban me yasa ya ce musu haka saboda me saboda a ga zaratan matasa guda goma sha ɗaya sun fito daga gida ɗaya to suna iya gamuwa da mai kambun maka da mai cutan al'ain wani kallon abu kawai zai in abin ya ji kawai abin bai masa ba shi kenan sai ibtila'i ya sauka ma abin wannan shine al'ainu wani kuma da baki ne in ya ga abu mai kyau in ba addu'a ya yi ba to sai a samu matsala yana cikin abin da yake ba ma mutane matsala mutum za a yi masa sabuwar haihuwa wani ko wanka ba ya ma yaron ba sai kawai ya ɗauki hotonsa kilo ya ɗaura a a facebook jama'a mun haihuwa wani yana ganin dai ce kai wannan yaron akwai katon kai wani zai ce kai wannan yaron kaza wannan yaron kaza to wani bakinsa matukar ba tabarakallah ma sha Allah ya faɗi ba to matsala ce wannan shine kambun baka wani kuma a zuciya ne kawai duka wannan shine kawai yana ganin wani a mota kawai ya ji marinsa ya fara sunanta yaya wani yaya zai ga wani a idonsa in yayi hatsari shi ganin kafin ya isa kwanan can sai a ce wani ya faɗi wannan shine al'ain to mafiya yawa al'ainu masu shi ba sa sanin suna da shi masu shi ba su sanin suna da shi sai dai kawai mutane su ga da ya faɗi kaza ya faru da ya faɗi kaza ya faru amma shi a karan kansa bayi sanin cewa shi ɗin yana da kambun maka don ba abu ne wanda ake takara da ita ba ba abu ne wanda ake ake fariya da ita ba saboda haka wannan shine al'ain sannan akwai abin da ake kira da almasu almas shine shafan aljanu kenan Allah ta'ala ya ce alladhina ya'kuluna riba la yaqumuna الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون Allah ta'ala ya ce allazina ya'kuluna riba waɗanda suke cin riba sai ce la yaqumuna ran tashin alkiyama ba za su tashi ba illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas tashin da za su yi za su tashi ne irin tashin da wanda shaidan aljanu suka shafe shi kaga mutum mai farfadiya ko wanda aljanu suka shafe shi wani irin tashi yake yana tafiya yana faɗi yana tafiya yana faɗi to maciya riba irin tashin da za su yi ran tashin alkiyama kenan da kaga mutum a filin kiyama yana tafiya yana faɗi ya tashi ya faɗi ya tashi ya faɗi to maciyin riba ne a duniya laifinsa ma Allah shine cin riba kaga babban laifi ne Allah ya tsare mu so shi yasa kaga sai Allah ya kwatanta yanayin tashin su da fadin su da yanayin wanda aljanu suka shafe shi ashe ya tabbata kenan akwai shafin aljanu wannan kuma dukan shi yana cikin abin da yake da alaka da yana cikin abin da yake da alaka da sihiri saboda haka duka waɗannan suna tabbatar mana cewa ko shakka babu sihiri abu ne wanda yake tabbatacce akwai shi a cikin alkur'ani akwai shi a cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama akwai shi kuma a cikin maganganun malamai da abubuwan da malamai suka tabbatar to abu na gaba akan wannan na ƙarshe shine abin da yake da alaka da magani na sihiri babban magani na sihiri shine rike addu'o'i wanda suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam addu'o'i ingantattu waɗanda suka inganta musamman abin da ya shafi a azkaru saba wal masa zikirin safiya da maraice da kuma zikiri wanda suke da alaka da duk inda mutum ya san akwai aljinu a wajen wannan wajen mafi girmansu shine banɗaki addu'ar shiga banɗaki da kuma addu'ar fita daga banɗaki addu'ar shiga gida da kuma addu'a ta fita daga gida duk inda mutum yake akwai zikiri amma musamman waɗannan zikirori guda uku zikirin safiya da maraice da addu'ar shiga gida da addu'ar fita daga gida domin lokacin da mutum zai shiga gida shaidanu suna biyo shi a baya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in yayi addu'a sai shaidan sai ce ma sauran yan uwansa yau kan ba ku da makwanci a gidan nan ba wajen kwana amma bari mu jira in ya zo cin abinci sai bai yi addu'a ba to sai ya ce musu ku shigo mu ci abinci mu tafi wajen kwana dai ba mu da shi ya yi addu'a lokacin shiga amma dai abinci kan muna da shi in an gama cin abinci ba mamaki ya je tarawa da iyalin shi bai yi addu'a ba shi kenan sai shaidan sai ce to ku zo mu taya shi saboda haka in sun gama sai su wace haka duk inda ya yi addu'a sai su ce ce to in ya yi addu'a wajen cin abinci sai ce ba mu da abinci in ya yi addu'a wajen saduwa da iyali sai ce to ba mu da kaso saboda haka sai ya juya saboda haka addu'an shiga gida addu'ar fita daga gida annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya zo fita daga gida ce bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah allahumma inni a'udhu bika an adilla aw udall aw azilla aw uzal aw azlama aw uzlam aw ajhala aw jahala alai yayi wannan addu'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace Allah madaukakin sarki zai sa mala'ika ya ce da shi hudita wa wuqita wa kufita an shiryar da kai ka samu shirya ka samu tsaro ka kuma samu kariya sai shi ɗin ya ce ma ɗan uwansa yaya za ka yi da wanda Allah ya ce ya shirye da shi ya tsare shi ya kare shi ya za ka yi da shi da ka babu yadda zai da shi dole sai dai ya haƙuri haka nan addu'an shiga bayan gida da addu'an fita daga ban ɗaki Allahumma inni a'udhuka min al-khubuthi wal khaba'ith addu'an fita addu'an safiya da maraice musamman karanta ayatul kursi da qul huwallahu da falaki da nasi ya karanta bismillahi alladhi la yadullu ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul alim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya karanta wannan sau uku da safe sau uku da yamma Allah zai tsare shi bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul alim wannan shine sannan musamman ga mace ta nisanci bayyana tsaraicinta ta nisanci bayyana tsaraicinta musamman abin da yake da alaka da gashin kanta wanda dama annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa mana cewa lokacin da aka isra'i da mi'raji da shi ya ga wacce aka ja gashinta aka rataya ta ta sama aka kunna mata wuta ta ƙasa yana babbakata aka rataye ta a sama wuta na ƙona ta ta ƙasa ce su waye wannan ce su ne waɗanda suke kwalliya da gashi wanda suke kwalliya da gashi wacce za ta zo fita za ta fito da gashinta ko ta fito da wani ta yi wani kitso ta fito da guda ɗaya ta gaba ko ta fito da guda haka ko wani abu makamancin haka saboda ta wuce a ce kai wacce ji kitsanta kitsanta yayi kyau wacce akwai gashi ko wani abu makamancin haka to wannan yana sabbaba mata azaba a cikin wuta sannan kuma yana sabbaba mata shafa na aljanu da kuma sihiri duk abin da aka yi mata zai iya kama ta saboda ana iya amfani da gashin tan kai tsaye ba tare da ta ankara ba saboda haka bayan an yi zikiri kaga kuma sai a bi hanyoyin kariya a yi rigakafi ya fi magani ya yi a fara a fara tsarewa kafin ba sai cuta ta faru a fara neman magani ba saboda haka sannan a nisanci duk wani abun da yake da alaƙa da kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe madadinsu a musanya su da yawan karanta suratul baƙara annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk gidan da ake karanta suratul baƙara shaidan bai zama a ciki shaidan bai zama a duk gidan da ake karatun suratul baƙara a ciki saboda haka a nisanci yawan kaɗe-kaɗe da yawan waƙe-waƙe a nisanci yawan maganganu wanda suke maganganun banza ne maganganu na batsa maganganu na zage-zage da sauransu duka wannan abubuwa ne wanda su iskokai da aljanu suna son irin wannan gun suna son irin wannan wajajen duk abinda mutum ya gani in ya burge shi abinda zai ce shi ne tabarakallah masha Allah ya ce masha Allahu la quwwata illa billah kaga wannan yayi addu'a kenan yayi fatan alheri amma ba zalla ya ce kai wacce ta haifo wani santalelan yaro gashi kundi meme yaron wacce da ta haifa din nan fari sal bai yi addu'a ba ba mamaki wani yana da wannan kambun baka din sai wani abu mummuna ya faru to sannan kuma duk wani abin da Allah ya maka na ni'ima ka guji bayyana shi a tsakanin mutanen da baka tantance masoyanka ne ko makiyanka ba wannan shi ne sai yanzu kaga ko aure mutum zai yi yana jiran ya zo ya tada jama'a matarsa ta fito ta cancare ado ta mammatse jikinta a ɗauko mai hoto ya zo ya ɗauke ta hoto ya ɗaura ta a shafinsa na facebook da wane ne ta zama kayan talla da ita yake talla jama'a su gane cewa ya iya ɗaukan hoto babban rashin hankali to shi kenan wani wani wani yana gani sai ce ka ji wata kyakkyawan mata wani wani in ya gani kuma zai ashil ne wani dama abu ya burge shi zagi yake ce ji wata shegiyen yarinya ce ji wani kaza wane ya samu kaza wane to shi kenan sai ya bi ta sai a ta samun matsaloli a rasa ta ina matsalolin suke sai a rasa ta ina matsalolin suke a yana tasiri sosai makuwa yana tasiri sosai saboda haka zuwa ta daukan hotuna ana wane ne ana wane ne gwamma a cewa ne bai waye ba ka zauna lafiya da wayewarka ta zama maka ta zama maka fitina ta zama maka bala'i kaga yanzu ko biki aka zo in kace sai an bi dokokin Allah zagin ka ake yi ana ganin wani wane shirmamme ne wani lokaci an zo wani waliman wani biki na wani abokinmu alaramma dauko wata cikin 'yan agaji mata wanda na santa da tsayuwa da zafi a bakin hulɗin na tsaye da ita yace duk wacce ta zo da gyale kar ta shiga cikin hulɗin nan muka juya muka wuce na ce mata amaryan da za a yi aurenta in aka kawo ta da gyale ta koma ta sa hijabi ta koma ta sa hijabi ya ga koma ana ce ai matsalan a samu irin wayannan yan zafin addini a cikin abokan angon ki kenan ai ta baki matsala an yi ta baki matsala kenan da masu kushe-kushe da masu yi a bayan ido da masu yi a waye duka ta yanzu ana ganin cewa bayan kuma me kake dubawa na farko kana duba musamman ita matar kana duba mata maslahanta amma mata ba sa gani sa abin da suka fi so shine a ga hotunansu suna trending Mm, har mazajen ma abin da yake burge su kenan ya hau instagram ya ga shafi wanda a cikin misali ana zuba videos na biki na hausawa ko na wane ne bikin da ake ganin ya kai ya komo ya ga har da matansa ita ma tana rawa a wajen wannan abun yana burge shi bikinsa ya zama celebrity biki matarsa kinta ya kai ana ana yayyada hotunanta a shafuka daban-daban kaga wannan ai mahaukaci ne ai wannan mahaukaci ne ai ka auro mata wani yana can yana ce ta yi kyau kuma kana jin daɗi saboda rashin hankali Allah ya shirya mu to kaga duka wannan yana daga cikin abubuwan da zamu bi su domin mu samu magani da kubuta daga daga sihiri to a wannan kusan zan iya cewa shine abin da ya kamata na ce game da abin da ya shafi sihiri saboda ba ba bangare na bane shi yasa za a ji bayanin bai fita filla-filla kamar sauran bayananmu ba saboda bangare ne wanda yake da alaka da waɗanda Allah ya ba su ilimi hususan akan wannan bangaren wanda Allah ya ba su ilimi hususan akan wannan bangaren wannan wannan shine akwai in zan iya tuna akwai wata takarda da malam Abubakar Salaf Allah ya saka mishi da alkhairi ya gabatar mai taken boka da bokanci a mahangar addini wanda takarda ce kwarai da gaske mai fa'ida kwarai da gaske na yi kokarin a ce na samu ya ce da takardar domin mu bi ta daki daki mu karance ta amma hakan bai yiwu ba babu mamaki watakila in hakan ya samu kafin mu rufe tafsiri in kuma bai samu watakila ko zuwa allah ya raya mu zuwa bayan sallah za mu samu lokacin da za mu yi magana akan ta insha allah Allah ta'ala ya samu dace Allah ya mana albarka Allah ya tsare mu da tsarewansa Allah ya kare mu da kariyansa Allah ya biya mana bukatunmu na alkhairi Allah ya mana albarka baki daya sallallahu wasallama ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته